أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan farfajiya mai albarka domin ci gaba da faɗakar da kawunanmu ƙarƙashin inuwar addinin musulunci a yau muna ranar lahadi 22 ga watan rabiul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa takwas ɗin watan 11 miladiya ta 2020 wannan zai zamanto zama na goma sha uku a cikin wasiyoyi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zuwa ga ɗiya mata. ‘Yan uwa idan ba amince ba a sati da ya gabata, muna magana akan abin da ya shahi ya za a yi ma'auninka ya zamanto iya da yauni ma'auninki ya zamanto iya da yauni a gobe kiyama. lalle abu ne sananne akan dukkan wani mutum wanda yake lura da abubuwa wanda baya shagala cewa zaman shi na rayuwar nan na duniya gaba ɗaya zaman wucin gadi ne sannan kuma abin da zai iske a wancan waje shine abin da ya kamata a nan gidan duniya yake wajibi ga dukkan mutum mai hankali ya samu kimtsin da ya kamata a ce ya samu to bayan ambata wasu ayyuka wanda su suke sanya ma'aunin mutum a gobe kiyama idan aka zo awo yayi yauni wanda wannan yaunin zai zamanto sababi ne na wannan bawa ya samu rahamar Allah mai girma da buwaya daga cikin ayyukan da ya kamata mu kula wanda aka ambata a wancan sati abu na farko wajibi ne a kaina a kanki a kanmu gaba daya ya zamanto dukkan aikin da za mu aikata da suna a samu lada wanda za a yi don Allah to ya zamanto aikin nan mun yi shi ne khalisan lillahi bi mana ya zamanto mun yi shi ne don Allah kawai dukkan ayyukan da za mu aikata sallah ce azumi ne karatun qur'ani ne karatuwa kaza ne ko ma menene abin da za a samu lada mutum ya tsarkake niyyar shi kamar yadda bayani ya riga ya gabata sannan iya daga cikin ɗabi'u da irin abubuwan da idan mutum ya yi ƙoƙarin siffanta da su za su sanya ma'aunin shi a gobe kiyama yayi yauni shine mutum ya zamanto iya da halaye managarta halaye masu kyau manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu li utammima makarim al akhlaq manzalla yake cewa an turo ni saboda in cike guraben bimana ayyuka waɗanda suke na karamci ne managarta halayen dattaku da madalla to wajibi ne dukkan mace mai imani ta yi ƙoƙari matuƙa ta ga cewa ta siffantu da halaye managarta kare zamanto idan aka ganki aka ambaci abin da kika aikata sai a ji abin shattana ma bai da tsara wa surayya ba ba alaƙa tsakanin ke ga yanda kike sannan kuma aka ji ayyukanki ko kuma ɗabi'unki da halayenki sai a yi ta mamaki a riƙa cewa wacce haka take kaga irin haka bai da amfani a cikin rayuwar mutum musulmi daga cikin ayyukan da za su yaunana ma'aunin mutum a gobe kiyama daga cikinsu akwai gumtse hushi bi mana a maka wani abin da zaka ji ka fusata a daidai lokacin da kuma kana iya ɗokan dokar da ta dace amma sai ka yi haƙuri ka jure ka haɗiye wannan abu to wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake sa ma'aunin bawa ya yauni a gobe kiyama to ayyuka ne waɗanda dukkan wani abin da ka sani na alheri zai iya shiga wannan ƙarƙashin wannan gaba ta ayyuka na alheri wanda in bawa ya riga ya siffanta da su ya aikata su to da izinin Allah gobe kiyama zai zamanto daga cikin 'yan ajin tabarkalla a wajen Allah mai girma da buwaya bimana wannan bawa wannan baiwa za ta samu rahama na Allah mai girma da buwaya Allah datar da mu a 'yan uwa musulmi a yau abin da nake so in faɗakar da kaina in faɗakar da mu gaba ɗaya shine wata gabawar take da muhimmanci dukkan mutumin da zai lura da yadda muke rayuwa a yau zai ga cewa lalle tabbas ba sai an yi maganan cewa ba muna fifita abin da ya shahi rayuwar duniya akan abin da ya shahi la- rayuwa wanda take ta lahira ce sawa'un maza ne ko mata wani lokaci zaka samu ma- manya da kankanan da tsakatsakiya da kowa da kowa an bige gaba ɗaya kawai duniya aka ba gaba gaba gadi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum Allah ce babu wani abu face ya zo wa ɗiyan adam wanda ya kamata ya sa su su nutsu ya zamanto sun ji tsoron Allah hisabin su ya kusa amma zaka same su cikin ɗimuwa da rabkanwa zaka samu mutum ya ba abubuwan shi na rayuwa muhimmanci harakan aiki ne harakan kasuwa ce harakan kwadago ne harakan wane ne harakan shi ta siyasa da sauran abubuwan da yake a rayuwar shi ya ɗauki waɗannan abubuwan ya ba su muhimmancin da ko sallar da yake bata da wannan muhimmancin saboda zai kai ya kawo akan harkokin shi ya za a yi su zamanto sun daidaito abubuwa sun yi kyau a cikin rayuwar shi wannan zai yi kokari duk iya kokarin da zai zai bata lokaci iya irin lokacin da za a iya batawa amma a daidai lokacin da zaka ga cewa baya da daman da zai iya bayar da minti goma ya saurari karatu ko kuma ya je ya ɗauki karatun da zai gyara mishi lahirar shi to ɗan uwa musulmi iya da kyau kowane lokaci mu rika hararo cewa wannan duniya da muke ciki tabbas yanda muke cikinta a yau ranar lahadi a yau ranar lahadi 22 watan rabi'ul awwal shekara ta 1442 wallahi za a zo a yi wata rana ta lahadi ni banna na kai bakka na ke ma bikya na bun na mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da me za a mana sakamako da me za a mana hukunci me abin da zai zamanto abin da raskona abin da muka aikata wanda duka iya da alaka da irin abin da dan adam ya aikata a nan gidan duniya imma ilal jannati wa imma ilan nar gida ne guda biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu a gidan aljanna wasu kuma a gidan wuta to wannan samun matsayina ko gidan aljanna ko gidan wuta to duka maqrunun bi hadhihi dunya iya da alaka yana haɗe kai tsaye da wannan duniyar da muke cikin ta a yau wannan duniyar da muke cikin ta a yau ita ce mabudin da za ta sa ɗan adam idan ya fasa ya tafi lahira ya zamanto ko yana cikin yan aljanna ko kuma yana cikin yan wuta ya danganta da irin aikin da ka aikata ya danganta da irin aikin da kika aikata ya danganta da irin aikin da na aikata kenan akan wannan akan wannan matashiya wajibi ne akan dukkan mutum mai imani ya zamanto tunaninka shine ya za ka wanye da wannan duniyar lahiya saboda ita duniya da kake ganin ta kamar da ake ambata cewa gida ce ta ruɗi kuma kamar da bahaushe yake cewa budurwar wawa bi ma'ana dukkan wani wawa in ya zo yana tsammanin cewa ita duniyar kamar budurwa ce yau aka fara ta idan abubuwa suna tahiya yadda ya kamata namiji ne ko mace ce babba ne ko yaro ne matashi ne ko matashiya ce idan abubuwa suna tahiya yadda yake so sai ya rika jin cewa duniyar nan ba a ma yi wani mai jin daɗi irin shi ba ko kuma a abubuwa yanzu ne suke kama duniyar ma yanzu ne ta fara daɗi alhali bai san ba cewa kakan shi na ɗari biyar ma wannan duniya ita hallaka shi imana ta zo ya zo ya rayu a cikinta yau da gobe ta zamanto ta tahiyar da shi ya zamanto ubangiji subhanahu ta'ala ya amshi rayuwar shi babu shi a yau ya zama tarihi da haka abin da ke kaina abin da ke kanka abin da ke kanki mu zauna mu ma kan mu raskwana mu rika lissafa wannan rayuwar da muke ciki zaka ga mutum ana tare da shi yanzu kana ma ana munzu qalil summa tawaffahullah a ce ɗazu muna tare da shi ai shi kaza ai da shi aka yi kaza da ita aka yi kaza eh wallahi ta yi kaza ai wurin sabga kaza ma da aka tai an yi kaza ai wace ce ta ce kaza an yi wane ne amma yanzu babu ita to shi yasa duk wanda ka gani a lahira kawai ga tsintan kanshi a can tsintan kanshi yanda kake ji cewa a yanzu ga kanan kana raye wannan rayuwar da kake ciki kaga babu biyanka a ciki babu wannan ɗinka a ciki to haka ita ma mutuwar idan ta zo kawai sai ka shafa ka ji bakana. kuma an ƙare an ƙare kenan don haka 'yan uwa musulmi nike so in karanta mana wasu daga cikin maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda suke magana akan wajibi ne mutum mai imani ya kula ya kiyaye ya sa hamzari da ƙaimi akan cewa duniyan nan ba gidan zama ba ce ba kuma duk yanda ɗan adam ya ɗauke ta a matsayin wurin zama wallahi za a waye gari ya barta yo kai baka ga irin walaƙancin da duniya take ma ɗan adam ba ka ga mutum gashi a raye a ce maka wannan hawa ne ne wane shugaban kasa yayi shugabancin kasa misali lokaci kaza wane kaza ne wane kaza ne yanzu misali irin shugaban kasar na tsohon shugaban kasa na Amurka misali wannan Trump kaga duk da irin jagorancin da yayi da mallakan duniya da wane ne da yake sai gashi ana rirrike shi to wannan ɗabi'ar duniya kenan wannan kaɗan daga cikin aikin ta ne bai ma santa ba a gaba da santa da haka wallahi mutum yi hankali da rayuwa rayuwa ta wuce wasa matsayi gare ka wane ne kai za a zo a yi wata ranar da ko da kana, kana rayan wa kai ka ce babu wani a cikin garin da magaram kai ka ce babu wani a cikin anguwa kaza kai ka ce babu wani a cikin gida kaza a lokacin da duniya take mishi daɗi yake abin da ya ga dama ya hana kowa sakat ko yayi kaza ko yayi kaza ko alheri ko sharri to da haka wajibi ne ɗadam ya gyara takun shi game da abin da ya shahi tahiyar rayuwa wani abu ne wanda kare ruɗe ka mutane da yawa sun zo sun tahi in mi kake takama da shi kuɗi ne mulki ne dangantaka ce wane ne malamta ne a kasancewarka bokonci ne kake abin da shahi boko ne kake kake takafafa da shi in me kake takama da shi an yi wasu al'umma sun riga sun wuce sun shuɗe kai ka ce ba a yi su ba manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana tid duniya hammahu farraqa Allahu alaihi amrahu wa ja'ala faqarahu bayna aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu dunya wa hiya raghima manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat duniya hammahu duk mutumin da ya zamanto duniya ce hammin shi duniya ce gurin shi bi mana shi tunanin shi da lissahi lissahin shi da duk da kai kawon shi da kujuba kujuba da kai kawo da dauki ba da ake gaba ɗaya shi ne kawai duniya ya zamanto wannan duniya ita ce hammin shi da ita yake kwantawa da ita yake tashi manzala yake cewa wannan bawan farraqa Allahu alaihi amrahu Allah zai rarraba mushi al'amarin shi, bi ma'ana Allah ya ƙi haɗa mushi al'amuran waje guda da zai samu nutsuwa, sai zamanto yadda yake duniya ce yake so ko to sai a raba mushi ayyuka ga na burjik ya zamanto kowane lokaci lokacin da zai tsaya ya yi sallar kirki bayyada shi kullum cikin uzuri yake. To wannan alama ce akan cewa duniya ce a cikin ran wannan bawan. Allah sai ya rarraba mashi al'amari ya zamanto hankalin shi gaba ɗaya a kakashe ke sannan kuma waje ala faƙarahu bai na ainihi Allah ya sanya talauci a gaban idanun shi ya zamanto duk abin da ya mallaka kwantin shi akwai miliyar kaza iya da ƙadarori kaza iya da gidaje kaza iya da kaza kaza amma dai wallahi abin da bai taka kara karya ba sai a ji kanshi akan harkan dukiya me yasa saboda Allah ya sanya talauci a gaban idanun shi daga ya daga idan shi talauci yake kallo baya ma kallon kuɗin da yake da yana ga cewa kawai kasu kare kare shiga matsala kar ai wane ne kar ai wane ne ya kawo ihtimalat ya ta dorawa sai ya ta wahala a rayuwar shi Allah zai sanya talauci a gaban idan shi kaga ya mallaki milirka amma wani dan abin da bai takara karya ba kuma ba zai haƙura ba ya hada ya yana da hadama na abin da ya tara kuma tarawan yake amma kuma tarawan ya ƙi ƙarewa ya shagalta alhakumut takasur wannan ya shagaltar da shi tara wannan Allah ce hatta zurtumul maqabir kuna cikin wannan halin da wannan yana har sai kun ziyarci gabar makwantai kaga mutum ya tara kadarori da dukiyoyi masu tarin yawa bai ma kanshi wani abin da zai zama toshi a matsayin sadaka jariya ba ka gina wa kanka ko da fasali guda ne a makaranta ka ɗauki wani makarantar ka gina ta ka sai wani hili ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina duk abin da ya kamata ka ɗauko wanda al'umman da za su iya hidima ga wannan wajen ka bada shi fi sabilillah wannan shine abin da ake bukata ɗan adam a lokacin da ya samu wadata ya kula da shi amma in dai magana ce ta cewa wai kar a je abin ya ƙare to kai ku tunani na talauci ba zai taɓa huta daga cikin ƙwaƙwalwa ka barantana kai abin da ya kamata irin wannan mutanen za ka ga hatta a rayuwancen masu da matsala ya mallaki dukiya amma kuma al'ummar da suke rayuwa a ƙarƙashin shi gaba ɗaya kowa a wahale kowa a gigice ba wani wanda yake jin daɗi to da haka ɗan adam ya hudda duniya daga cikin zuciyar shi imana kuma wannan ba wani abin da zaka ce to yanzu na zauna na hudda ta a gwagwarmaya ce mustamirra madamati samawati wal ard gwagwarmaya ce wadda take ci gaba ba yanda za ta tsaya da haka kowa ya yi ƙoƙari ya ma kanshi hisabi duniyan nan da kake gani kar ya zaman to ita ce gurinka in ita ce gurinka to ga ukubar da zai same ka abu da farko Allah zai rarraba maka al'amuranka gaba daya ya zaman to ka ka samu nutsuwa kai kullum baka da nutsuwa baka da nutsuwa baka da lokaci kullum cikin uzuri kake waja'ala faqarahu baina ainihi kuma ukuba ta biyu Allah zai sanya talauci a gaban idanka kana da amma baka da hutun zuciya walam ya atihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu kuma duk yanda zaka kai ka kai ka kawo kai zirga zirga kai wane ne a hada kaza ayi wane ne manzo Allah yake cewa abinda abinda zaka samu na duniyan ba abinda zai zo maka sai abinda Allah ya kadarta cewa zaka samu ka gama guje-gujen gaba ɗaya wahalar banza zaka sha ka ki tsayawa kai sallar kirki ka huskanci ubangijinka subhanahu wataala kai kawai kai mai harkoki kai wane ne kai wane ne kai wane ne wannan shine kasan bawa na harko wanda yake wajibi ga dukkan mutum mai imani namiji ko mace nisance shi kaso na biyu manzala ce wa man kanat al-akhiratu duk wanda ya zamanto lahira ce niyyatahu ita ce niyyar shi mana shi gurin shi in duniyar ma yake nema ya za a iya samu abin da zai ruwa maka shi asiri ya bauta wa Allah a cikin nutsuwa to wannan shine irin bawan da ake so irin wannan bawan shine ya kamata da ni da kai da ke gaba ɗaya mu zamanto irin shi shine mutumin da ya zamanto a abin da ya sa a gaban shi shine lahira ya za a yi samu lahira to wannan mutumin ga irin tukucin da zai samu abu na harko jama'a Allahu lahu amrahu Allah zai hada mashi al'amarin shoje guda bai mallaki wani abu ba kai abin da ka mallaka ya ya limka nashi su goma ko su ɗari amma daga an kalle ku hika nutsuwa ya hika nutsuwa a nitsaye ke bai da abin da ke daga mashi hankali gurin shi kawai a kira sallah ya je ya yi sallah ayyukan alheri da sauran abubuwa da yake da suke da alaka da ayyukan alheri shine gurin shi kawai sai ga Allah ya hada mashi al'amarin shi waje guda sannan kuma waja'ala ghinahu fi qalbihi Allah ya sanya wadata a cikin zuciyar shi dan kadan inda zai samu sai ya gode ma Allah daga ya gode ma Allah kuma shikenan yana gode ma Allah kuma wata kofa za ta sake buɗuwa la in shakartum Allah ce la azidannakum in kuka yi godiya Allah ce zan kara muku to amma duk mutumin da duniya ce hamme shi in ya samu gaba yake in ya samu gaba yake so in ya samu gaba yake so ba zai taba samun wani lokaci bai ce alhamdulillah sai dai in abubuwa sun rika haura marasa daɗi a cikin harkan dukiyar shi dame ku da jaje wallahi abubuwa sun iya wallahi kaza kaza kaza abu kaza ya hauru abu kaza ya hauru wa ja'ala ghinahu fi qalbihi mazalla yake cewa atatuhu dunya kuma duniyan ma irin wannan bawan na kirki wanda lahira ce yasa a gaba duniyar za ta zo mashi wahiyar ragima tana mai turbuɗa hancin ta ƙasa bi mana duniyar ko da ba ta so za ta ta samu wannan bawa a wani hadisi da manzo Allah yake cewa man ja'ala al-humuma hamman wahidan yace hammal ma'ad kafahu Allahu sa'ira humumihi wa man tasha'abat bihi al-humum min ahwali ad-dunya lam yubali Allahu fi ayyi awdiyatiha halaka duk mutumin da ya sanya alhumumu bi ma'ana ya zamanto kai damuwarka kawai hamman wahidan damuwa ne guda ɗaya tak wani irin damuwa ne hammal ma'ad shine damuwar shi ta yanda zai je haɗu da Allah damuwanta yanda za ta je ta haɗu da Ubangiji subhanahu wata'ala yanzu ka duba yanda ɗan adam lasiya misali yanzu ka dubi irin kalan matan da sa duniya a cikin zuciyarsu hamzarinsu da kai kawansu a cikin rayuwa duka da ya za a yi su samu dukiya ne wannan abu da neman haɗamar zai sa mace ta taka ta yi tattaki ta je ta keɓance da wani da sunan zai mata bokanci da sunan zai mata tsubbu daga shi sai ita a taka dukkan wani abin da yake hurumi ne na ubangiji subhanahu wata'ala wai ita mai take nema dukiya take nema so take ta mallake shi in yazo in tazo in idan idan yazo ta yi magana ya ce sadaqallahu alazim magana ta kare hajiya abin da kika wadi shi za yi ita gurin ta kenan saboda ta rika karkata akalan dukiyar shi yanda ta ga dama ta arka ta karkata akalan diyan shi yanda ta ga dama ya zamanto ita ce take da ta cewa ba shi ba yake da ta cewa shi gashi nan kawai ya zamanto su su suna ne kawai sunan namijin ne amma komi da komi da gudanarwa duk a hannunta yake to yanzu macen da zai zamanto wannan shine hamminta shine gurinta to wallahi wannan macen har a nade duniya ba za ta samu nutsuwa ba in ba tuba ta yi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba to amma duk mutumin da ya zamanto shi gurin shi da damuwar shi shine ya za a iya koma ga Allah subhanahu wataala salim alim manzo Allah ke cewa wannan bawan kafahu Allahu sa'ira humubihi Allah zai wadatar mashi dukkan sauran damuwar shi dukkan sauran damuwar shi Allah ya ɗauka mashi dauniyin su wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara to Allah zai wadatar maka sai kaga abubuwa wasu abubuwan baka ma sani a yake suke warware ba kawai iko na Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda kai bawa ne na Allah gurin ka bauta wa Allah damuwarka ya za a haɗu da Allah salim alim mazalla ke cewa man tasha'abat bihi alhumum amma kaga wanda damuwar shi zaman to suka kakkasu damuwar shi kaza ya za a yi mallaki kaza ya za a yi gina kaza ya za a yi da gasunan da damuwa kala kala to wannan mutumin lam yubali lahu ba ruwan Allah da irin wannan bawan fi ayyi audiyati ya halaka a cikin wace damuwar ya je halaka ba ruwan Allah da shi saboda shi damuwar shi kawai duniya ce to Allah ba ruwan shi da irin wannan bawan Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa a wani hadisi daban ma madunya fil akhirah madunya fil akhirah illa ka mithli ma yuj'alu aw ka illa ka mithli ma yaj'alu ahadukum isbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji' mazala ke cewa duniya idan kai ta kai mukarananta kai daidaita ta da lahira ba ta kasance ba face kamar ɗayan ku ya ɗoki ya tsashi ya sa a cikin wani ƙaton ruwa a cikin teku musu ya ɗoki ya tsashi ya sa cikin wannan ruwan sai ka huddu ya tsata ka duba ka gani wani irin ruwa ne wannan ya tsata ka ta kwalho wani irin ruwa ne ko kuma irin tasiri ko janye ruwan tekun da ta yi a dalilin ɗan tsoma yatsanka da kai ka hudu ka san tabbas wannan ba komi ba ne ba to wannan ɗan yatsan da ka tsoma ka hudu da ɗan abin da ya ɗaukon nan shi ne duniya shi kuma wannan ruwan tekun ƙatan nan shi kuma shi ne lahira don mi za ka yarda wannan ɗan abin da bai taka kara karya ba ya ɓata maka wancan abin da yake da yake yake dawwamamme wanda yake kuma mafi mafi nagarta sannan maza yake ce a duniya sijinul mu'min mutum mai imani ya jure ya haƙuri a cikin rayuwar duniya Allah zai jarrabe ka da talauci Allah zai jarrabe ka da rashin lahiya Allah zai jarrabe ka da kaza da kaza da kaza da kaza abin da ake bukata a gare ka ka jure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin inda duniya ta kai darajar fiffigen saburo daya a wajen Allah da kahuri bai samu kwatar ruwa ɗaya ba a cikin duniya to amma ad-dunya yu'tiha Allah liman yuhibbu waliman la yuhib Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so dan an ba wani ba shekin nace ana san shi ba jarrabawa ce dan an hana ka kai ba shekin nace Allah yana san ka shi ma jarrabawa ne a ga kai za ka yi haƙuri akan rishin shi kuma zai yi ƙoƙari yin abin da ya kamata tare da wadatar da aka bashi ko kuma ba zai yi ba manzo Allah ya ƙara cewa a wani wuri mal faqru akhsha alaikum wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsada alaikum dunya kama busitat kama busitat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tanafasuha wa tahlikakum kama ahlakatuhum manzo Allah ya ce abinda nake je muku tsoro wallahi ba talauci ba tsoron da nake muku a shuhuda muku duniya a yalwata muku ita ku samu wadata sai zaman to ku rika rigai-rigai wajen mallakan abin da ya shahi gidaje kwantikinka nau'ar da ku a ciki mallaka ne kowa so yake mallaka sai ta hallakar da ku kamar yadda ta hallakar da waɗanda suka gabace ku da kaga ba ƙaramin matsala bane bawa ya zamanto kawai kai gurin ka duniya ba hana ka nemi duniya ba a tsarin addini ka nemi duniya ka amma kar ka mance me yake ajje da kai a duniyar nan kuma ina zaka yau akwai akwai ka ko to tabbas gobe babu kai yau akwai ki gobe tabbas babu ki haka nan ne daga cikin maganganun da malamai suke ambatawa game da abin da ya shahi duniya ɗaya daga cikin magabata yake cewa amlik min ad-dunya ma shi'ta lakin naka satakhruju minha kama ji'ta yace eh dan adam ka mallaki abin da ka dama a duniya amma ka sani cewa ka rubuta ka ajiye duniyar nan yanda ka shigo ta to kuma billahi al-azim haka zaka huta ka shigo ba ko bihi ka shigo tsirara ba riga ba wando haka ka shigo to haka wannan duniyar lokacin fita daga cikinta wannan likkahonin zawatin kaɗai za a sa maka ba abin da za a ƙara maka na dukin da kake haman dole sai ka tara dole sai ka mallaka ka yi ƙarya ka yi yaudara ka yi cin amana ka yi duk abu wani rashin mutunci saboda dai kai ka samu ka mallaka wanda daga cikin magabata shi kuma yake cewa inna yake cewa inna sha'nan nas fi dunya gharib yake cewa yalhun wal qadaru jad yace sha'anin mutane game da duniya yace abin mamaki ne wallahi yace suna ta wasa ana ta wargi ana ta abin da ba shi ba yace wal qadaru wal qadaru ja'ad alhali qadarar da aka rubuta musu kuma da gaske take fa lokacin yana yi kawai ta yaza su ka bata lokutan ka kin bata lokutan ki abin da ya shahi kalle kallace kallace abin da bai da amfani kaza kaza ga suna abubuwa masu yawa Allah mana tawfiki da gyarawa kwarai muna wasa da lokuta a cikin da yawa daga cikin al'amarin rayuwarmu da haka za ka ga duniyar shuru lahirar shuru saboda ba a yi abin da ya kamata a yi ba aliyu ibn abi talib yake cewa man jama'a aw man jumi'a fihi sittu khisalin duk mutumin da aka samu abubuwa guda shida suka haɗu a kan shi to wannan mutumin lam yada lil jannati matlaban bai bar wa aljanna wani kafa ba ta nema face ya neme ta wala anin nari maharaban sannan kuma babu wani abin da yake nuni akan gudu gudu ma gidan wuta face wannan abin ya tabbata akan wannan mutuma kenan duk mutumin da ya hada waɗannan abubuwan guda shidda kenan ya nemi aljanna sannan kuma ya nemi nisanta nisantan gidan wuta daga cikin abubuwan da yake ambatawa yake cewa man arafa Allah fa ata'ahu tun mutumin da ya kokarin sanin Allah ba a sanin Allah haka dole sai an yi karatu ka yi karatu ka tabbata ga abin da shine sanin Allah subhanahu wataala wannan shine abu na farko sannan kuma kama Allah da'a a cikin abin da ya umarce ka akai sannan wa arafa shaytan fa asahu mutumin da ya san shaydan kuma ya saba mishi ka san wane ne shaydan me alaka tsakaninka da kai da shi shaydan yayi alƙawari tsakanin shi da Allah cewa sai ya batar da ɗaya adam gaba daya la ugu yanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin haka duk abin da shaydan zai zo ya sosa maka zuciya ya hana ka aikata na alheri kai kokari ka saba ma shaydan sannan abu na uku ya ce wa arafal haƙa mutumin da ya san gaskiya kuma ya bi wannan gaskiyar mutum abu na hudu siffa ta hudu wa arafal batila fattaqahu ya san abin da yake aikin banza ne kuma ya nisance shi sannan kuma wa arafal duniya farafadaha ya san duniya sai ya kyamace ta ba kawai zaman tuba ku ku ɗan duniya ne kawai ku duk abin da za a aikata a cikin rayuwa abin da ya shafi duniyanci to ku ku ne gaba gaba ku zo ku ta abubuwan da za ku ta lalata tarbiyyar mutane a facebook ne a whatsapp ne a haka ne a saman titina yanzu misali irin kaɗe-kaɗe za ga ana yi da zage-zage da wani wane ne wallahi duk wasu ayyuka ne wanda duk mutumin da ya tsunduma kanshi cikin wannan aikin bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ya fasa ya bar duniya a haka wallahi ya je wa kanshi tashin hankali saboda zai ɗauki zunubin shi kuma zai dakon zunuban wasu mutanen da ka batar da su man dalla ala sharrin ka fa'ilihi duk mutumin da ya nuni akan aikin banza kamar wanda ya aikata ne ko a samu yara a basu gida gida kuna makamantan su yi ta raye-raye wani kaɗe-kaɗe da wasu abubuwa makamantan wannan wanda ba su da amfani sai ka duba ka ga abin a duniyance bayyana amfanin komai rashin hankali ne zallan shi barantana kuma a lahirance hallo ya gadar mutane zunubi kuma garin kuma abin hallo dole ya tasiri a kan shi haka wajibi ne mutum mai imani ya kula akan abin da ya shahi kar ka bari duniya ta ruɗe ka ana nuna mana cewa lokaci yayi abu na shidda daga cikin abubuwan da Aliyu ya ambata shine ya ce wa arafa al-akhirata mutumin da ya san lahira mana ya karanci lahira ya santa fa talabaha sai ya nemi wannan lahira da aikata ayyuka managarta yawa musulmi insha Allah ta'ala ana ya kamata in dakata kenan sai sati na sama bi iznillah abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu ikon bari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah